الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وإبدائه العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدنا بهذا المحضر ولتعتفي بنظرة تأتي لنا بالزفر وبعد الحمد لله من قول الله سبحانه وتعالى يساكي داود مو وانا حلقة تامو تأصباهي أيو 25 ga watan hudu alif dubu biyu da goma sha bakwai don ci gaba da karatunmu na tasrifi wadda muke bibiyan wannan littafi mai albarka almabadi sarafiyya wadda yau za mu tashi ne akan addarsul hadi wal ishirun darasi na ishirin da ɗaya darasin shine yace ba'dul mushtaqat zai karantar da mu sashi na mushtaqat al-mushtaqat abubuwan da aka tsago ma'ana a harshen larabci idan aka faɗi kalma kowace ce ko kamar aiki haka to za a san daga ina aka tsago wannan kalma ɗin ya an faɗe ta sai a san daga ina aka tsago ta akwai ma fanni mai zaman kansa wanda shi wannan tasrifi da ake kira ilmul ishtiqaq an ji kam sunansa ilmul ishtiqaq sunan fanni ne mai zaman kansa ilimi mai koyar da daga ina aka tsago kalmomi duk wata kalmar arabiya nan faɗi ta in dai ka san fannin ana faɗin ta da ka nutsu kawai za ka gano daga ina ka tsago ta المشتقات daga kalman إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت شقت idan sama ta tsage in shiƙaƙ sai ce almasdar kun tuna karatun mu na nahu ko ina ji na jiya ne ko masdar ko to almasdar shi ne abinda za mu karanta dama yawanci ai in an ce misali mun ɗauki kazzaba kazzaba yan ce ka daga ina aka samo shi kaga sai ka yi tasrifinsa sai ka fito da masdarinsa sai ka ce kazzaba yukazzibu takziban ko kazzaba yukazzibu takziban sai ka sai ka ce ai asalin kazzaba daga takziban ne daga ƙaryatawa ko kuma misali a ce ma shi badin kazaba ana tasrifin sama banda kazzabul kazibu takziban ana tasrifin sa da kazaba yukazibu mukazabatan shi kuma daga mukazaba kazaba yukazibu mukazabatan to haka dai yadda kowace kalma an faɗe ta arabiya ka juya ta ka iya gano daga ina ne asalin source nata yanzu misali uba da ɗa a cikin su akwai masdari akwai wanda daga shi aka tsago ɗayan wane ne masdari tsakanin uba da ɗa uba shi ne masdari saboda daga jikinsa aka tsago ɗa aka samo shi uba al'abu shi ne masdarul ibni ina ba ta fahimce ne ko to al'amfila ga misalai nan sabarna ala shada'idi sabaran jamilan fassarar da shi ne mun yi haƙuri bisa tsanance-tsanance haƙuri mai kyau shi ne ainihin word-to-word translation amma in an ce za a yi free translation sai ya zama sabarna ala shada'idi sabaran jamilan mun yi haƙuri bisa tsanance tsanance kyakkyawan haƙuri ba wai yadda yake jere ba ainihin free translation yadda ake fassara shi wannan kuna tuni da types of trans- eh, translation ko kuna rike da su ko na english da mu- muka taba har na baku assignment word to word translation free translation technical translation aha scientific translation aha aha eh direct translation shi kenan suna wa kenan word to word direct free scientific technical su biyar ne da so qara'atu eh, to me karatun mu anan menene karatun mu a wannan guri masdar ainihin asalin kalma sabran masha Allah sabran sabarna ala shada'idi sabran to shine masdar din. an gane bayani mun yi hakuri akan tsanance tsanance hakuri an gane bayanin kuwa sannan qara'atu darsa qira'atan hasanatan na karanta darasin nan karatu mai kyau ko kyakkyawan karatu ina masdari ana qira'atan daga qara'a ya qara'u ko qira'atan qara'a ya qara'u qira'atan sabara yasbiru sabran na farko kuma ko to sai kashi na biyu qataltul mushrikina qitalan qataltul mushrikina eh qitalan na yaƙi mushrikai yaƙi da ba shi mazdari yadda za ka yi in kana so ka gane shi sai ka yi misali ka kawo fi'ilin samazi ka kawo muzari zai fi ma saukin fitar da ainihin mazdari misali ya zaraba ya duribu menene zaraba ya duribu daraban haka haka ake shariba ya sharabu ha shariba ya sharabu shurban أكل يأكل أه؟ أكلا نام ينام نوما توسيم يكما da sauransu ne ko ma wanne haka haka ake tuka shi sai ka kana fidda asalin kalma kawai hankalinka kwanci akan dan katifanka duka ka tuno su kana tuka su kana fitarwa research ake qatalal mushrik qatalul mushrikeena qitalan qatalu yuqatilu qitalan kaga daga masdarin sa shine qitalan na yaki mushrikai yaki ainihin masdarin kalmar shine yaki yanzu misali in an dauki zama kaga masdari ne ko in ya shiga aiki sai zama na zauna ina zama zama ainihin na zauna da ina zama an tsago shi daga ina ne mazdarinsa daga zama haka ci na ci ina ci daga ci ko to haka abin yake ta'allamil ilma fa ta'allumu munjin تعلم العلم لذلك كان علم فالتعلم كسامي حقيقة شي نيمان شي علمي منجل أبو نيمان إيرد دا منشي تعلم يتعلم تعلم كنا أنقاني بيان أين مصدر تعلم تعلم يتعلم تعلم to shi kuma munjin din nan mene daga naja daga naja ne filin da mami ya tsira ko yanju yana tsira fa huwa me munjin shi kuma amma shi wannan karatunsa yana zuwa gaba munjin din nan ba masdari bane ismu fa'il ne ake kiransa to sai misali na gaba qahqaran jabanu qahqaratan shadidatan rago matsoraci ya ja da baya ja da baya mai tsanani wato ya ga zai daku bil haqqi da ya tsaya dan na riba ribas ɗin ma wato irin ribas su bai tsananin nan shi ne ƙaƙarar jaban matsoraci ya ja da baya ba ƙaratan shadidatan ja da baya mai tsanani kazan in an fafaro mutum in ya fara gudu da baya baya ɗin ta shi ne ƙaƙara shi ne abinda na gaya muku ta ƙaƙo ɗin ƙaƙariya tilawa ƙaƙariya shi ne kamo daga nasi a riƙa yin baya baya to anan ina kakarar jabanu kakaratan shadidatan ina mazdar yake na kakaratan shine ne shine mazdar kowa kowa ya abin nan ko sannan sai aka ce mai da zaharar tilkuratu فالتدهرج دأب الكرة تدهرجت الكرة قال له تا غنغرة كو قال له يا غنغرة zai da wani namiji ne ko a hausa kan ko kwallo namiji ne ko kwallo ya gungura ta dahara da tilkurati fa ta daharuju da abul kurati ai dama gungurawa al'adan ƙwallo kenan ko ƙwallo shi ya saba zama wuri ɗaya yadda ka san ƙwayan ido shi ba zama motsi ne aikinsa to ƙwallo kuma aikinsa shi ne mai al'adan ƙwallo dama mai gungurawa a harbe ta tsalle ta gudu a ƙasa yana mai jinuwa da'abu mai da'abu da larabci ya kamata a ja masa layi yana ɗauka abubuwa da yawa misali nan al'ada al'ada kamar nan ko wanda na faɗa muku to sai ne kuma shi ne aina a ƙur'ani misalinsa gashi ka da'abi ali fir'auna ka da'abi ali fir'auna ko kamar misalin al'adar mutanen fir'auna ga suna ƙur'ani ta ko ta ina sai kuma me yana ɗaukar wahala kuma a wurin aiki wahala wurin aiki menene a cikin suratu haruna cikin suratu yusuf ubangiji yake faɗi tazara'una menene ko baka iso yusuf ba ko baka yi haddanka ya tauba ta tsaya ko shi kenan da'aba ya zo a cikin suratul yusuf ta nufin wahala za ku wahala shekara bakwai wahala to haka dai wannan menene karatunmu a nan تدهرج كو التدهرج تو الحمد لله مجيمو خلاصة يتي خلاصة المصدر شيء ولا تجوا مصدري هو ما دل على حدث شيء ولا شيء يدك كغاني حدث aukuwan wani abu duna zamani amma fa ba tare da ya gwada lokaci da aka yi shi ba aiki ne yana gwada au yana nuna faruwan wani abu amma ba tare da ya ayyana lokacin da ya faru ba kazzarbi kamar duka yanzu an ce azzarbu aiki ne ko ba aiki ba ne aiki ne duka aiki ne amma sai ya nuna an yi shi lokacin da ya wuce ko kuma za a yi shi nan gaba ko kuma an ce a yi shi ya nuna ɗaya ciki dama ayyuka kan mazi muzari'i amari da larabci ko tura kuma fa past tense present, present tense sai me future tense ko sai dai su suna da ƙare-ƙare present continuing tense da sauransu ko to anyway ko ma ya ne dai shi fi'ili mazi mudari'i amali to azzarku kaga bai nuna wannan ba dukkan wani aiki wanda ya zo lalle aiki ne yana gwada faruwan wani abu amma bai gwada zamani na faruwan aikin ba sunan ne masdari kawai abdarbu shi ne in ya gwada zamani zai zama mai zaraba ya zuribu idrib shi ne mafarkon karatunmu na wannan littafin kunduna ko zaraba ya zuribu idrib ya daka yana duka doki to in ainihin kalmar sai zama zarbu duka kaga ita aiki ne amma bai gwada zamani ba to shi ake cewa masdari kowa ya gane ko kazzarbi wata alimi haka nan kuma ta'alim ta'alim kaga ta'alim ilimi yin ilimi kaga bai ya gwada aiki wani an yi ilimi kamar kaga yin sa din yin ilimi kaga aiki ne ko amma bai gwada an yi shi a baya ko za a yi shi nan gaba ko kuma ana yin sa ba alima ya sani ya alamu yana sani ko at-ta'limu masdar zance na biyu فالمصدر من الثلاثي المجرد أكثره صناعي a tara hankali a dubi wannan gurin magana ce babba yace fal masdar shi masdari min al-thulathi al-mujarrad wanda aka same shi daga fi'ili thulathi mujarradi wanda ba a yi wa ƙari ba kenan ko mun gama wucewa innan ba kwa bukatar wani magana akan fi'ili thulathi mujarradi fi'ili thulathi mazidi fi'ili ruba'i mujarradi fi'ili ruba'i mazidi wannan duk ba wani abin da kuke ba ku da ƙara ciki to in masdari ya fito daga fi'ili sulasi mai hurufai uku mujarradi wanda ya tsiraitu daga me ha wanda ya tsiraitu daga me daga tsari to sai shi wannan masdarin aktaru mafi yawansa sama'iyyun abu ne wanda aka ji a wurin larabawa asalinsa a wurin larabawa aka ji la ɗari su fi ƙiyasi ba ya shiga cikin ƙiyasi da akwai wasu kalmomi a arabiya wadda zama aka yi ko professors ko emeritus na harshen larabci masu na gwanaye su zauna su yi ƙiyasi su ce an mai da shi kaza ko ana iya yin sa kaza amma ainihin dai ka ga masdari sulasi mafi yawa kawai haka yake kawai a larabci ba wani ƙiyasi da aka ka an gane ba daga wani kiyasi aka samu shi ba asali aka yake a wurin laraba kawai wurin su aka ci inda masdari sulasi ne mujarradi ghairu mazid in ce dai an gane yau to amma wato ga misalan sanan Isma'il la ɗari su kiyasi ba ya shiga kiyasi in tara da ainihin kalmar nan in ma'anarsa kuke so ku ji a larabci yana ɗaukar da wato ibta'ada ya nisanta ibta'ada ko kuma ibara da yana ɗaukan tataba tataba ya bibi juna amma a nan in ka zo fassara ba ina so in nuna muku ainihin ma'ana fassaran kalmar ne da harshen larabci iddarada ai ibta'ada yani ya nisanta iddarada ai tataba amma a nan in ka zo baraka dauko wancan ba sai ka ce la daridu fil qiyasi baya shiga qiyasi shi ainihin jinsa kawai a wurin larabawa akai ba wani wanda ya zauna yace shi ka gano za a iya kaza a karo kaza an yi kaza babu wani mislu kaman katlin shurbin kitabati waina duka ainihin su masdari ne sulafi to sai na uku wa huwa qiyasiyun fi thalathi al-mazidi ba an ce in dai har sulati mujarradi ne wanda ba a yi wa ƙari ba mai hurufai uku wanda ba a ƙari ba menene shi sima'i ne haka aka ji aurin laraba kawai ba wani wanda baya shiga kiyasi to amma wa huwa shi mazdari kiyasi yana zama kiyasi kiyasi yana shigansa kenan fi sulati mazidi a fi'ili sulasi mazidi wanda aka yi ƙari na urufai ko harfi in dai fi'ili sulasi an yi mai ƙari to masdari yana iya zama mai kiyasi an gane bayanin nan kuwa zai iya zama ba wai haka aka ji a wurin larabawa wasu ne gwanaye masana harshen larabci kawai kuma ba larabawan ba sun kware za su iya tsago su ce ayya kaza ta aika za aika za aika na suna da magana a cikin mana masana harshen amma in sulasi ne mujarraji wanda ba yi wa ƙari ba kiyasi baya shigan sa amma in sulasi ne wanda aka yi wa ƙari wal ruba'il mujarrad da kuma fi'ili mai hurufai fudu ruba'i mujarrad wanda yake tsiraitacce wanda ba yi wa ƙari ba wal mazid da ma ruba'i wanda aka yi wa ƙari su kan gaba ɗaya kiyasi yana iya mai shigan musu ma'ana a nan abu da za mu gane masdarin da kiyasi baya shiga masa shine mai a mafi yawa sulasi mujarradi amma sulasi mazidi ruba'i mujarradi ruba'i mazidi wannan duka kiyasi yana iya ne eh yana iya shiga musu mislu kaman kwatankwacin ta'alimin ta'alimin kaga ta'alimin menene asalin kalma fili na sulasi amma mazidi ainihinsa daga mene alima sai aka bai kani sai zama mai ta'alimin ainihin sa alima ne da aka zai kare to fa iyasi zai shiga ciki talimin ala wazni gashi a gaban ku tafilin ainihin ta'alim din nan in kana so ya dawo tafil sai ka mai da shi alima shi ainihin masdarin wato fi'ilinsa sulasi kenan ko alima sai ka mai shadda allama kawai sai ka ga kafin da shi duk wani harafi mai kama da shi a haka za ka fidda shi allama sai a ce ta'lim allama yu'allimu ta'lim allama ala wazni fa'ala kenan kun gane bari in ba ku misalin sa qur'ani ku ga abin ƙwalo-ƙwalo Allah yana cewa a wazanin alima in ka da shi allama sai zama mai ta'lim ko to gashi nan a Qur'ani ƙwalo-ƙwalo Allah yana cewa kallaman Allah Musa taklim kaga taklima kallama ai yana yana kama da allama ko wazanin ɗaya ne fa'ala duk wazanin su ɗaya ne wa kallama Allah Musa kaga ya kafi da masdarin ya zama ne taklima تعليما akwai wanda zai kawo wani misali ko banda kallama duk wani kalma fa da ka sani in dai zai dauki wannan to haka za ka yi misali jallasa sai ce ne tajlis kamar yadda kake kallama taklim jallasa tajlis sharraba tashrif da'a aha ku tuka shi mana da'a taqdiya ana gare sauki kawancin shinkafa da wake kassara eh taksir sharraba tashrib to wani ma ya kawo na tsaya ko ba daidai wani ya kawo sai muke haddasa aha ta hadis kenan to misali na wannan kenan sai kuma ya ce ne wa ƙaƙaratin haka nan ƙaƙaratin kaga shi ma ƙaƙaratin ala wazni fa'alanatin to shi kuma kana so ka tuka shi kalmomi masu kama da shi misali ƙaƙara ƙaƙara me mazdarinsa za ka ce ƙaƙara sai ka ce ne a kakaratan shi ne mazdarinsa misali zalzala aha zalzalatan misali daharaja aha daharajatan damdama eh damdamatan salsala aha salsalatan duk wani misali kalmomin da muka yi ne fa a baya nake kawo ku zamjara zamjaratan to haka za ka rika fidda mazdari hankalin ka kwanci akan ɗan katifanka kana kallon sama kawai kana speculation kana ka fito da su kawai to mu je wata daharuj ala wazni tafa'alun تدارج على وزن تفعل كما ستقف عليه في جدولي الدرس الثالث والعشرين كما يدى ذاك أكم ونا مثالين أدرسنا عشرين دقوق إن شاء الله إن الله تو مزو تمارين إن نمدي أجمع كرموتش ينا نفائدة بعض المصادر للثلاثية للمنن ثلاثية المجردة wani daga masajin na aiki wanda yake da furofai guda uku almujarrada wadda ya tsiraitu wadda bai da ƙari kenan barbun kaga mazdari ne ko min daga me daraba asali daga daraba ne a fi'ili maji ko daraba ya diribu darban ko shi ne ainihin darbun ne sam'un mazdari ne daga ne min ne sami'a zahabun mazdari ne daga ne min ne zahaba kitabatun mazdari ne min ne kataba wannan layi layi da aka kawo duka min ne yake gwada ma ana maimaita min kenan ko julusun mazdari ne daga ne min ne جلسة مصدر إلى جلسة سيد جبا سير مصدر إلى من من سارة قول مصدر إلى نمي قال إتيان مصدر إلى نمي أتى إباق مصدر إلى نمي أبقى سريان مصدر إلى نمي سارة أكو كلمة لك سني بدا هوسا أتكي وإنه darbin duka daga daga ne daga ya daka sam'un ji daga ne tabi'a ya ji zahabun tafiya daga ne zahaba ya tafi kitabatun rubutu daga ne ya rubuta julusun zama daga ne ya jalasa ya zauna sairun tafiya daga ne sara ya tafi qaulun magana daga me min kala daga ya ci ityanun zuwa daga me ata ya zo ibaqun ko taurin kaiwa wato taurin kai na ubangida wanda ke mamallakin bawa ko daga me afika ya gujewa ubangidansa shi bawa kenan ko abiku abiku to sai me abiku eh, sarayanu ko naso nashewa min sara na daga yayi naso to mu je sai kuma me masadiru masadiru tis'ati auzanin من المزيد الثلاثي مصدري مصدري نوئنسو معوني قدا ترى نفئلي ثلاثي ودع كي وقعي قادا تكسير تكسير kaga fi'ili ne sulasi wanda aka yi kari ko daga ainihin sa menene kasara ko sai gabar ƙari ya zama kassara ko to takfir min kassara wazanin sa ne gashi a gaban ku kuna gani fa'ala muqatalatun min menene qatala wazanin sa fa fa'ala ko insanu min menene hasana wazaninsa ba af'ala ta'allumun min menene ainihinsa ta'allama wazaninsa ba tafa'ala taqatulun min menene taqatala wazaninsa ba tafa'ala inqida'un min menene inqata wazaninsa ba in fa'ala wannan duka karatu ne da muka yi a bayan kun tuna ko sannan aka ce na bakwai iqtirabun min menene iqtaraba ko wazanin sa fa ihtala ihmirarun ja kenan ko kasancewa abuja daga me min me ihmarra ala wazni if'alla نترى استفتاح دقا منين من من استفتح أي من كلمة على وزن استفعل وإن الدكا كراتم لنا بعد بكرة قام موتش مكان الرباعي مطلقا قاكما مصدري نا في الرباعي سكبات ايتي دحرجة دقا منين من من دحرجة كو أسلنسا على وزن من فعلل دهرج على وجه فعلل تقهقر دغ منين من من تقهقر على وزن تفعلل إحرنجام دغ منين إحرنجم كو على وزن إفعلل إقشعرار دغ منين من من إقشعر على وزن me if'al Allah wayannan kalmomi duk na fassara muku su a baya duk wannan abun ma mun yi shi sai dai zan yi tambaya don ya zama in gane karatun yana zama ko kuma ajiye shi ake yi iran jama menene eh tarawa iran jama ibilu ko karatun mu na baya kaga ainihin sa menene mazdari إعرنجام كذا دهرجة مصدري تتهقر مصدري إرنجام مصدري تو اقشعر يا رورا ainihin mazdarin menene irarun kaga mazdarin ta kenan a da can ai ba mu fitar muku da mazdari ba to yau kuma wancan din aka dauko ana fitar maka da mazdarin sa irarun rawarawa ko to yawa da sauran lokaci mu je mu je zuwa a darsu sani wal ishirun mu samu mu tura mu samu mu yi mu sauke hataman wani takin nan kawai a shiga na biyu insha Allah a darsu tuna darasi 26 ne kaci a darsu sani wal ishirun darasi na 22 ismul fa'il shi kuma abin da zai karantar da mu ismul fa'il ismul fa'il sunan mai aiki ya ake gano sunan mai aiki yadribu tilmizul maktaba fassaransa almajiri yana dukan teburi ko ya tubul musnibu ilallahi mai laifi yana tuba zuwa ga Allah an gane wannan kan ba an gama ba in an ce kai maganarsa a nahawance sai ka ce ya zuribu fi'il mudari marfu'un wala matrafi abdama tazara fi akhiri at-tilmizu fa'ilun marfu'un wala matrafi abdama tazara fi akhiri al-maktaba maf'ulun bihi mansubun wala alamatu nasbi al-fatatu tazara fi akhiri yatubu fi'il mudari marfu'un wala matrafi abdama tazara fi akhiri ko المذنب فاعل مرفوع علامة رفعه ثم تزارت في آخره إلى حرف جر الله مجرور بإله وعلامة جر الكسر الزائرة في آخره والجملة من الجار والمجرور في محل نسب مفعول به فشين بقى أناو تو أنن تصريفي مكزوي بأناو بقى sai a to me ismul fa'il in kai wa'annan to sai aka kawo maka a gaba ga yadda ake samo ismul fa'il kuma sai aka ce at-tilmizu daribul maktabi kaga ai yadribu at-tilmizu al-maktaba sai aka ce at-tilmizu daribul maktabi shi ɗalibi fa zaribul maktabi mai dukan teburi ne kaga yadda ake gano ashe zarib shine ismu fa'il ala wazni fa'il zarib ala wazni fa'il shine ismu fa'il din sannan aka ce yatubul muznibu ila Allah sai aka ce al muznibu ta'ibun ila Allah ala wazni fa'il ta'ib shine ismu fa'il sunan wanda ya aiki katala ya kashe ismu fa'il ɗinsa ya zamu ce in an ga da shi alawazin fa'il eh qatil yawa shariba ya sha ruwa in ana so a dawo da shi ismu fa'il alawazin fa'il sai a ce sharif haka ma za ku duk wata kalma in kuna so ku fidda ismu fa'il dinta in dai amma fa sulasi ne ruba'i kuma daban fa kar in gina ka akan fa'il ka zo ka sabo ne mai aiki mai hudu mai hudu sai ka rasa waya za ka gina shi shi kuma muna zuwa za ka ji shi duk wani sulasi haka za ka yi alawar fa'il sai ka fitar da ne ismu fa'il nama shine sulasi ne ko ya yi bacci ya namu ɗalibu ala sariri ko ba juna ta zo ba ɗalibi yana bacci kan gado to in kana so ka fi da fi'ilo ismu fa'il na sheka ce ne at-talibu na'imun ala sariri shi kenan duk wani kalma haka zaka fi da shi na'im shine ismu fa'il na nama to mu je ta ka kawo ƙar'i na biyu kuma na fili ruba'i yu'azzimu al-ustazu al-mujtahida yu'azzimu al-ustazu al-mujtahida kai malami yana girmama mai kwaso a cikin ɗalibai kenan ko yudaharij at-tilmiz al-qurata almajid yana mirgina kwallo ɗalibi yana mirgina kwallo يتدهرج الإناء على الأرض kwano yana gungurawa akan ƙasa ila wani ya shuɗe kwano da ƙafa haka sai kaga kwano yana tambulin ko shi ne yana tambulin akan ƙasa kwano ka san yara wani lokaci tsageru in ya ci ya ƙoshi sai har da kwano kawai kaga kwano yana yana jujjuyawa to shine ya tataharaju al-ina'u ala al-ardi wannan a karatun mu na nahu in an ce kai irabin sa menene ko ka faɗi ka'idodin sa kaga yu'azzimu fi'l mudari al-ustadu fa'ilun al-mustayda maf'ulun yudahariju fi'l mudari التلميذ فاعل الكرة مفعول يتدحرج فيه المضارع الإناء فاعل على على حرف جر الأرض مجرور مجروري كو إن أنت كأي إرادي فا هنا قاعدة كفر سكت يؤذم الأستاذ المجتهد يؤذم فيه المضارع مرفوع ولا رفع الضمة الزارية في آخره الأستاذ فاعل مرفوع ولا رفع الضمة الزارية في آخره المجتهد مفعول به منصوب ولا النصب الفتحة الزارية في آخره هذا يتدحرج التلميذ الكرة كو يدارج التلميذ الكرة شي ما هكذا الإرادة يتدارج الإناء على الأرض شي ما يتدارج في المضارع مرفوع ولا مضارع الجزمة الزارع في آخره الإناء فاعل مرفوع ولا مضارع الجزمة الزارع في آخره على حرف جر الأرض مجرور بألا وعلامة الجر على كسر الزارع في آخره والجملة من الجار والمجرور في محل نصب مفعول به فما باشيني كراتوم ما ما قال النحو ده كما الإعرابي بقى menene ismu fa'il na fi'ili ruba'i tun sulasi kai mujarrad mazidi kai ko tunda yu'azzimu fi'ili sulasi ne daga menene azuma ko sai aka bar ƙari ya zama azama sai a ce yu azimu azama yu azimu to in ana so azama yu azimu sai a ce mu azimun shi ne ismu fa'il din al-ustazi mu'azzimul mujtahid ai shi malami dama mai girmamawa ne ga duk mai kwazo duk mai kokari kaga fi'il ismu fa'il na fi'ili sulasi mazidi shine ne mu'azzimun mu'azzimun amma bari in baku shortcut yadda ake gane abun a cikin sauƙi duk kalma yadda za ka tuka ta ya samu kalma irin wannan azama sai ka mai da ita kowace irin kalma ce ba mai kama da wannan sai ka mai da ita fili muzari sai zama ne yu'azzimu ko haka ne ko ba ka bane to sai yayun din ya'un din sai ka dawo da shi mimu to shi ne ism fa'il shikenan azama sai ka mai da shi fi'il mudari ya zama ne yu'azzimu sai ka dawo da ya din ka canja shi kuma mimi sai koma ne mu'azzim duk wata kalma shi kuma haka ake tuka shi misali mu ɗauki sharufa sai amma in an ya zama mazidi da shadda sai zama ne sharrafa ko ko wai na so fitar muku da maganar da na faɗa in an maida shi muzari ya zama ne yusharrifu in an maida ya miri sai zama ne musharrifu shi ne ismin fa'il to haka duk wata kalma irin wannan haka zaka maida zaka fito da ismu fa'il na shi yanzu don Allah wanda bai san wannan karatu ba ya isa tsoma bakinsa cikin harkar addini ya ce ma zai yi bayani wani bayani za ka yi baka san yadda ake kalma yadda ake tuka a fidda kazanta ismu fa'il naka wa ne wa ne ta masdarinta muje at-tilmizu yudari yatubu al-muzibu ila Allah yudari at-tilmizu al-qurata almajiri yana birgina kwallo to in ana so a fidda ismu fa'il nashi sai a ce at-tilmizu mudaharijul qurati ko kaga yudahariju ko yudahariju sai ka mai da daharaja ko sai ka mai da shi yudahariju ya din sai ka mai da shi ne ni ne sai ya zama mai mudahariju shikenan ismu fa'il kenan sunan mai aiki sana ya tadarajul ina'u alal ardi in kana so ka fidda fi'lu ismu fa'il nashi ka ce al ina'u mudaharijun ya tadaraju in ka mai da fi'ilin mudari kenan sai ka dawo da shi ne sai ya zama mutadahariju kenan mu je gaba mu je kulafa ismul fa'il shi ismul fa'il ma dalla ala man waqa'a minhu al-fi'l shine wanda yake abu da yake gwada wadda aiki ya auku daga gare shi ma'ana wadda ya aiki mislu misalin darib sulasi kenan ko gairu mazid mujarrab darib fa'il ko daraba yadribu darib sannan mu'azzimu azzama yu'azzimu mu'azzimun mudaharijin shi kuma daraja yudahariju mudaharij ko sai mutadaharij mutadaharij shine karatunmu na karshe a baya ko al-ina'u mutadaharij ismu fa'ilin sa kenan to sannan sai na biyu yace yubna yubnasmu fa'il yubnasmu fa'il ana gina ismul fa'il min al-thulathi al-mujarradi daga fi'ili mai hurufai uku wanda tsireta daga ƙari ala wazni fa'il bisa wazanin ne fa'il mislu zarib daraba yadribu sai a ce ne zarib qatala yaqtulu sai a ce ne gashi na gaban ka qatil fahim fa fahima yafhamu sai a ce ne ismu fa'il fahim sai alim alimin kuma alima ya alamu sai ce mai alim to haka da kai ta dauko duk kalmomi ma kana fidda ismu fa'il din wannan ka koma gida za ka yi ta misali ka ce bari fidda ismu fa'il guda 30 kai ta tuno kalmar da ka sani a larabci mai sulasi mai hurufai uku sai ka tuka shi muzari'in sa sai ka me ka fidda me daraba yadribu gharib nama ya namu na'im shariba ya sharabu sharib akala ya kulu atin haka sai ka fito da su kawai zahaba ya zahabu zahib ko waqafa ya kifu waqif dukkan dai haka za ka fito da su kawai ismu fa'il ina ji dai a yau kan ba wanda zai rage da wani abu na ma'anar ismu fa'il wa yubna mimma fawqa thalathati ahrufin ana jira kalmar da take sama da hurufai uku ala wazni mudari'i al-ma'lul a bisa ma'aunin mudari'i ma'lumi dama mudari'i gidansa nawa biyu akwai mudari al-ma'lum akwai mudari al-majhul har ma har ma ba mudari'i ba har ma ma bin yanzu misali katara menene mazi ne ne malum ne in majhuli ne sai ake kutila amma in muzari'in sa ba ya kutulu ko in wannan ma'alumi in majhuli ne wanda ba san wanda ya ba sai ake yi kutalu ko to ba akan majhuli za a gina aikin ba akan ma'alumi wanda yake cikin aiki wanda an san shi a irin wannan ma'aunin ake gina ba muzari'al ma'lum بإبدال حرف حرف المضارعة ميما أما هيك تنج حرف المضارعة كرفين بابا ده نجا أنو جنا كم ده حرف المضارعة إن ياتينا يكون ميمي مضمومة أما أي متى ضمة رفوع كنا وكثير ما قبل أكل سنن كي كي كي كسرة وصل كذا na harafin dab da na ƙarshe na fi'ilin muzari ta canja yayin sun kuma koma mimun shi da mafi zama ismu fa'il misalu kamar mu'azzimu azalin sa azzama sai ka mai da shi muzaki yu'azzimu ko azzama sai ka ce yu azzimu ka ka mai da shi ya farko harafin muzara harafin muzara ya ka mai da shi mai mimu mu azzimu harafin dab da na karshe shine zadi zi sai ka masa kisra bi kasri ma qabla asil mu'azzimun shine ismu fa'il mutadahariji kaga shi ma harafin kusa da karshe ra'u ya tadaharaju mutadahariji kenan ko mustafti'il yastaftihu sai ka mai da ya'un din ne mimi kuma an ce mazmuma ko amar damma sai ga ya zama mustafti'in shine ismu fa'il shikenan mu je da su daraba daraba yadribu menene darban ko shariba yashrabu shurban hafiza yahfazu hifzan amina ya'manu amnan zalama yazlimu zulman qala yaqulu qawlan bata yabitu bayatan ya ba wata zai tare da kam nama ya namu kun tafi da mazari nauman sara yasiru ala ya'lu uluwan kahakara yuka hasiru kahakaratan kashara yuka menene yuka shiru eh eh eh na da kuna tsoro ne ma eh kash arafa shamlala yushamlilu as'asa da gafafa da Allah ku gaya mini menene shamlala na tara mana badda da shamlahu ko sham taro tara asafa in dare ya nufo ko ya yi duhu ya yi duhu wallahi idan asafa da dare idan ya fuskanto ya yi duhu da gafaƙa fa mun wuce shi a mara shi ma da gafaƙa idan ruwa ya tsanani ya zuba sosai zuba mai yawa ko to ga wani akil alawazi fa'il ko أكل يأكل آكل فهو آكل الجو وإذ فاعل من وجه تروى فهم يفهم إه فهو كبار أن زمان فاهم علم يعلم فهو عالم اسم فاعل كنا جمع يجمع فهو جامع كتب يكتب فهو كاتب ظلم يظلم فهو ظالم تو ga wasu kuma mutamtamun mutamtamun ko mutamtimun kai afuwa ismu fa'il ne mutum ba ismul maf'ul ba mutamtimun mun karanta ai tamtama yutamtimu mutamtimun mai kokonto ko mudaharijun ba mu kwan sama mudaharijun mai gungura ko tare da tilkura daga nan ne ko to sai mu'allimun ilmu fa'il ne shi ma ko mustabshirun ismu fa'il ne na wanda aka yi kari ko hurufai mu'ansisun mu'ansisun shi ma ismu fa'il ko mutma'innun shi ma ne ismu fa'il to darasi na 22 shi ma ya tsari amma na to ba ku san shi ba ko dama na san za a rina amma da mun wuce shi kuma da an kwaba kenan to kaga inda sarfu zai aiki kenan wannan kalma in dai baka san sarfu ba ko za a yanka ka na rantse da Allah baraka baraka fassara ta ba sai dai wanda ya san sarfu ne fassara ma ita amma rubuta ma muqa'an is muqantisun a ce daga ina aka tsago shi in ba tasiri da ya zaka yi akwai ainihin kalma masdari wannan ismu fa'il na amma tana da masdari akwai inda aka tsago ta da Allah wani ya san tuna yadda na koya muku ake tsago kalmar nan wani ya tuno ya tsago mana daga ina aka samu ta mu'ansis wani ya dan tuna da kwakwalwarsa da ya dan ya tuno mana daga ina aka samu ta tukunna a gano inda aka tsago ta tukunna sannan mu mai fassarar ta da kafin aiko kuwan fassarar ta mu'ansisun daga wani kalma ne a larabci na na da ku nake biki ha an dauke ne ba to ainihin kalma fihi muzari'inta wato in ba ta zuriri wallahi wallahi zaka zaka ci kwakwa Allah shi yasa a farkon karatu kun tuna bayani da na muku sarfu da nahu ba su ne uwaye uwa da uba wannan na ilimi sarfu kan ita ce ne ma shi da uwa mutumin da bai da uwa kam a ya wuce shege ai wanda bai da uba shi shi ne ake cewa shege wanda bai da uwa kai ya shiga uku ma ai sai na aka samu shi to ka ce za ka tsoma bakin ka shi mai wari a cikin addini baka san tafiriji ba yana shi suke jogol gulagun na rantsa da Allah wata rana da aka in sun haɗu a yankarin nan yadda suke jagwalgwala shi yadda ka san yara su samu yar bebi su ta irin mai juya kayan nan su rika jujjuya shaka suke gudu kwaye ya da su fi shi zama Allah shi ya ce uzu billahi ya uzu billahi da haka ta akwai littafi ya zaro littafi a sufi gadu wallah gashi ba ni ni rubuta ba to shikenan a sufi gadu wallah sai ce sufi shikenan ya zama Allah uzu billahi shi ya ce ba ka karatu yake ba malam shi ya dawo da shi aji daga abcd tukunna ya seta shi da aka tashi a gaba sai malamai suka ce to yanzu abinda an gama bayanin nan fa nan malamai ka kowa bakin su a haɗe mala bakar kai kadai bakin ka daban duk bakin su a haɗe a harakan addini da zaman da aka ana kai kadai ne ka ware to yanzu mun tashi kan ba a fidda wanda yake na daidai ba sai mu koma mu ce malam bakar ya malamin nan duka ya fi su ko kuma malamai sun kada malam bakar sai ce sai a fidda matsaya ai sai ka ce wai zai fidda matsaya aka ce to sharif ibrahim sale yi magana ce to su wayannan malamai bayan ya yi jawabai da ce kowa yana magana ne akan abin da ya sani duk maganar da kowa yake a fisin sa ne abin da ya sani amma malam bakar yana bakin cikin shaida maka kai din nan baka san hadisi ba baka san qur'ani ba baka san tasrifi ba baka san yayi ta irga masa fannoni da bai sani ba duk a bayanan da yake suka gani ya gama yana rufe baki shi yace kara masa bai san lirabi ba mun je da yake har wasula bai san lirabi ba saboda haka wallahi ku tsaya ku nace wannan tasrifi in ka san shi ka gama da ilimi musamman ka hada da nawo ka zo ka san usulul fiqi to kai ne mai yancin magana a addini wallahi yadda kake so an ba wannan kawai dai kana yawon banza ne kawai kai dai kawai shikenan a farka shikenan ka nemi abincin ka kawai in abinci kake nema amma ka tsaya kai uwayen ilimi shine wannan wato ainihin kalmar nan fi'li mudari'in mus menene mu'ansisu daga ka'isa ne ka'isa da isa kaga za ka cire nunu ka cire mimi ka cire ɗayan sirrin sai ka bar guda uku ainihin kalmar ka isa ismul fa'il ne shine muku an sisu ka isa to masdarin ta fa da'atan da'atan tunda na tukri muke shi yana yayi tambaya nake fitar da'atan da'atan fa huwa aqasu aqasu sannan jam'in ta ba ka'if ka'if aka asu ka'asan jam'in sa ya zai zama muk'ansis zai zama ƙusanu ƙusanu Allah sa dai kuna rubutawa don na rantse da Allah wannan kalmar duba ta a dictionary ma sai in ka sai ka san tafrihi in baka san tafrihi ba na rantse da Allah sai ka duba dictionary duk duniya in dai abu ansis ne ba inda zaka ga wannan kalmar sai in ka san tashki istiqa'in ta ka fito da istiqa'in ka san masdari sannan ka iya duba ta a dictionary shi yasa don ka ka kalma kawai ka ce kana da dictionary in baka san yadda ainihin ina ta samu asali ba wallahi za ka je ka duba dictionary din duniyar na baranga shi yasa ka ga muku ainihin kalmar daga ka'isan jam'in ta nace me ku'sanu masdarinsa ƙasan fahu a us to yanzu ne za a yi kokuwa fassaranta kuma fassaranta muƙa'ansisun wato ma'anansa akwai wasu akwai mutumin da ake kira muƙa'ansisun inda kun san sunansa da larabci ma da bar ku yi wannan tambayan ba ina mutanen da bayan su yake dakuwa ciki sai kirji ya fito hakan an gane irin su ba fa mai doro ba wanda bayan ya bulluko kirji ya ci wanda kirjin sai fito gaba haka bayan ya lotse haka to shine bukantis eh shine mukantis wanda kirjin ya fito man kharaja sadruhu wa me kenan da larabci zai gama wa dakala za menene wa dakala zahruhu kil qatal zaka ce a halitta wanda kirjin ya fito haka sannan bayan sai lodi ya shiga a halittarsa to shi aka kira muqansisun amma ba shi kadai bane ma'anarsa ainihin ma'anarsa laraba suna kiran wannan mutum da muqansis shine ismu fa'il ko muqansis amma mutumin da wato yake da wuya a iya zaluntarsa shi ma ana kiransa muqansis mutumin da azza al-yubama bama ba zalunci ba damani man me lamani man dama shaikhi ko ko menene dama dai zalama wanda azda an yi dama wanda yana da wahala a iya zaluntarsa shi ma ana kiransa muqansis Allah ya baka fawa karfi ko masifa bara ka taba bari a zalunce ka wato ana kiran ka muqansis haka doki doki wadda yawa mutumin da kuma baya jawuwa in ya kafe a yi a yi a yashi ko da ba wanda ya yi a yashi a yashi a yashi to wani gida da an ce ma da larabci haka nan kuma doki wadda ƙirji sai yake da ƙirji sosai haka bayan sai ya yi kamar ya ɗan lotsi shi ma na kiransa farsul muqansis duka ne yana da ma'anoni da yawa a harshen larabci to fa ku ya yau tambayan amadu ne ya tambayan amadu shi ya jawo wannan dogon abin haka wato raƙumi da yake kin a haushi shi ma ana kiransa muqansis wannan duka yana kawo muku fasarorin sa raƙumi in ya kankara ya ba a yi hawansa shi ma ana kiransa muqansis kaga da bai tambayar nan ba da ba fito muku da wannan abubuwa wakila saboda naga time ya tafi da sai a wannan wannan shine ainihin kalmar ka'isa subhanakallahumma bihamdik sai kun shiri za mu yi haka ma insha Allah kafin a yi a ji azumi wannan littafi za mu shiga sabo wanda bai da shi yayi kokari maza sai na biyu ila da shi da nahu duka za mu yi hataman su kafin kafin mu bada hutun azumi insha Allah in ma mun ga za a bada hutu ba su kare ba za mu dakatar da sauran karatu mu yi hataman su kan insha Allah وتبارك اسمك وتعالى جل وجل ثناؤك ولا اله غيرك بالذات تفرد وتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق الخاتم من الصلاه والسلام على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين